منصوبات الأسماء ثلاثة من سائر الأسماء خالت منصوبة وهذه عشر تالت وكلها تأتي على ترتيبه أولها في أولها في الذكر مفعول به وذلك اسم جاء منصوبا وقع عليه فعل كاحذروا أهل الطمع في ظاهر ومضمر قد انحصر وقد مضى التمثيل للذي ظهر وغيره كسمان أيضا متصل كجاءني وجاءنا ومنفصل مثاله إياي أو إيانا حييت أكرم بالذي حيانا وكس بذين كل مضمر فصل وبالذين قبل كل متصل فكل قسم من فكل قسم منهما قد انحصر ما جاء من أنواعه في اثني عشر
الحمد لله والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة رانا الجمعة الشابير قوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شكرا دبو داير دليه دا أربعين دا أكو wanda ya dace da 22 ga watan goma shekara ta 2021 za mu ci gaba da karatun littafin addurratul bahiyya fi nazmi matnil ajin romiya wallafar babban malami sharafuddini yahya al'amuriti rahimahullahu ta'ala wannan darasi shine darasi na 24 insha Allah ta'ala Uh, littafi da yake magana akan nahau wato al'ajin rumiya al'ajin rumiya ce malam ya ɗauka ya waƙe ta ibnu ajin rum san asali matani ne sai ɗauki littafin shi al'amuriti sai ya waƙe shi to mun gama almarfu'atu min al'asma yau kuma za a tashi babu mansubatil asma'i babi mai magana akan sunaye waɗanda ake wa nasaba waɗanda sunaye da za a faɗa duk sanda ka gansu to ka tabbatar da harafin ƙarshe kayi mai nasaba kayi masa wasali guda shine fataha abinda ake kira fataha karka mai rufa karka mai jarra nasaba a haƙƙinsa kamar yadda wa'ancan da suka gabata marfu'ai ne su kuma rufuwa ake musu to saboda haka babe ne mai mahimmanci kwarai da gaske yana da kyau a bashi a kulawa to sai mala ya ce salasatun khalat min asma'i ko min sa'iril asma'i khalat sun gabata salasatun guda uku min sa'iril asma'i daga cikin uh, sauran sunaye mansubatan kuma dukkansu suna abin wa nasaba su waɗannan da suka gabata duk da ba marfu'ai ba ne kaga nan ya kamata a kawo su ko amma wani dalili ya sa kuma an kawo su cikin marfu'ai amma ba an kawo su ne ba don kuma a yi bayani kan hukuncinsu shine yana ishara a kan abin da ya shafi khabaru kana wa akhwatiha da kuma ismu inna wa akhwatiha da kuma mafa'ula zanna to waɗannan su yake magana guda uku ai sun gabata mun yi bayani a kansu kuma za ka ga dukkaninsu mansubai ne khabaru kana da yan uwanta mansubi ne ismu inna da yan uwanta mansubi ne maf'ula zanna maf'ulai guda biyu na zanna da mun kai bayani su ma dukkan su kaga mansubai ne to su kaga ba bukata sai an kawo su a shi yasa yace maka khalat sun riga su wuce su uku mansubatan to su ma abin wa nasaba ne to wa hazihi su kuma waɗannan da aka gabanmu yanzu ashirun su kuma guda goma ne talat su ko za su biyo bayan wa'ancan uku kaga in ka hada sun baka sha uku kenan kina almasubatu min alasma'i eh guda sha uku ne eh sittata ashara suman saboda haka suna sha biyar sha uku ne to wa kulluha dukkaninsu su goma ɗin ga ta ti za su zo ala tartibihi bisa ga jerinsa in an kawo wannan aka yi bayani sai a kawo wannan a yi bayani sau da haka zai ɗaukan maka su ɗaya bayan ɗaya ne maka shari eh idan ya fara da na farko a martaba sannan ya kawo na biyu sannan ya kawo na uku abin da ake kira da a tartibin rutabi awwalu hafi zikiri to su mansubai ɗin nan daga cikin sunaye na farkonsu game da ambato yana nufin azzikiru tartibi sai ya ce maf'ulun bihi shine maf'ulun bihi wannan kamar shi shine omda a wannan babi a cikin almansubatu min al'asma shine omda kamar yadda can cikin almarfu'at wasu ce alfa'il wasu ce almubtada shine umda an yi saɓani to amma nan a cikin almansubat wanda a umda shine maf'ulun bihi to menene maf'ulun bihi sai ka mana ta'arifinsa ya ce wa zalika smun ja'a mansuba ya ce wa zalika wancan shi maf'ulun nan bihi ismun suna ne kenan ba a samun maf'ulun bihi fi'ili kakka taba zo kakka yadda ka zo wajen irabi ka kira fi'ili maf'ulun bihi duk inda ka ji an ce maf'ulun bihi to suna ne daga cikin sunaye sannan ja'a mansuban kuma ya zo yana halin kasancewa sa mansubi ai hala kaunihi mansuban kenan maf'ulun bihi la ya'ti marfu'an wala majrura duk sanda ka ga maf'ulun bihi to ka tabbatar da ka ce mai mansubun kenan in ka gane da rafa mi an ka yi kuskure in ka gane da jarra mi an ka yi saboda ka'ida ce ta kuma ka'ida duk wanda ya saba mata ya yi kuskure kaka ce ya to ai malami ne ko ai ga littafi na gani to me amfanin ilimi kenan eh shi wani da ya ga abu rubuce ga littafi shi kenan tun da dai haka an ka rubuta gashi na ya ga an yi rufu'a la ƙa'ida za ka koma gare ta in ba haka ba ba za a samu gyara ba to shi yasa malamai waɗanda suka ƙoshi da karatu ba sa son ana wa rubutu wasali eh sun sa abin shagana saboda wasali ɓata larabci yake yi duk sanda za a wa littafi ko rubutu wasali to sai kaga an samu matsala abin da yake faruwa ga irin su ishiriniya da kullum kullum cikin gyare-gyare muke to wasalin na da an bar shi ba wasali ya fi saboda in bai da wasali ƙa'ida ɗaya za ka koma zuwa gare ta babu ruwanka to amma ko ka san ka'ida in an ka yi wasali wasu lokuta sai wasalin ya ja ka sai ka yi kuskure shine matsala amma in ga ka'ida to sai haga ba za ka samu matsala ba to za ga malamai sun fi son abin rubutu haka nan illa iyaka masu rauni to suke bukatar wasali sannan na uku sharaɗinsa na uku cikin ta'arifi waƙa alaihi fi'ilun kuma aiki kansa ya fada aiki kansa ya fada to wannan shine ta'arifin maf'ulun bihi ismun mansubun waqa alaihi fi'ilun shikenan ka gama ta'arifi duk sanda an ga ce ma arrifil maf'ula bihi to sai ka ce ismun mansubun waqa alaihi fi'ilun ka ci jaraba to ga misali kahzaru ahalat tama eh mana ihzaru ku nisanci ahalar tama ma'abuta kwaɗayi duk mutum ka fahimci makwaɗaici ne to ka nisance shi don zai koya ma kwaɗai ko da kai ba ka da kwaɗai eh ma'abuci kwaɗayi to ka rabu da shi to ka gani ihzaru fi'ilun ne da kuma fa'il ahala shine maf'ulun bihi mansubun kaga ai mai nasaba na harko sai ka duba ka gani ya cika sharaɗin wancan tarifi da ya gabata zamu ga ya cika don na farko dai ahala suna ne ba fi'ili bane ba harafi bane hmm? da yan ce ahala shine ma abuta sannan kuma za mu ga cewa gashi nan da nasabarsa ba a ce ahalo ba ba a ce ahali ba to sai kaga wani ya zo karatu ya ce ihzaru ahalu to sai ka kama shi sai ka damke mai waya ya yi kuskure ko ya zo ya ce ihzaru ahali sai ka damke shi ya yi kuskure sawa'un rubutawa ya yi ko faɗi ya yi da halishinsa daidai kuskure ne wanda ya daidai ihzaru ahala ƙwamai sannan za mu ga cewa fi'ilin ihzaru kaga waka alai a kansa ya auku don wa za su tsorata ma'abuta a gani ma'abuta kwaɗayi to sai irabi ko ka sai ka ce ismiyatun sau da haka ma'anarta mislu ba harafin jarra ba ne anan don huruful jarra la tadkhulu ala al-af'al duk sanda haga harafin jarra an hada shi da fi'ili to ba harafin jarra bane anan yanzu ya tashi daga zaman sa harafi ya koma suna asalin ta harafin jarra ce amma kuma banda nan to sai ka ce ismiyatun mabniyun ala al-fath la mahalla laha min al-i'rab ihzaru me al-i'rabin ihzaru na'am وأين السكون يا شيخ هم akwai sukunin wurin nan kaga babu sukuni to kaga ka fada daji kai ma an kan ma kenan to ina wani mai gwadawa don bai ma kama hanya ba na'am ihzaru lirabinsa na'am na'am وأين الضمة يا شيخ هم؟ فعل أمر يكون مبني على الضم مبني على السكون هكذا قلت آنفا كساك ميمتاكما احذروا منين أحوال بناء الف... بناء فعل الأمر حالي نوغري kam halan lahu hali nawa gare shi fakat to kawo na farko fi'lu amrin to mata mata yubna ala sukun
idan tasala
eh idan tasala bi maza
Iza kana mujarradan to ina misali ina misali ihdar aha to mun ji hali na farko cewa yubna ala sukun idza kana mujarradan fi'lu amrin to hali na biyu ha don uku kace sura biyu na'am yubna ala maza wa yubna ala sukun kuma to mata damirul jam wawul jama'a la to iti bi misalin mhm to yi lairabin ihzaru
na'am مبني على السكون wa aina sukun akwai sukuna a nan ka faɗe shi ɗazu kuma an ce babu kuma ka sake maimaitawa Hmm? an yi bayanin sa a baya fa kuma a cikin wannan littafin mun kawo a hawalu bina'i fi'il amri lokacin da mun ka zo babu af'al kawai dai muzakara ne ba kwa yi amma mun yi sharhi mun kawo a hawala din duka muka ce lahu a hawal yubna ala sukuni idza kana mujarradan izhab wa yubna ala sukuni aidan idza tasala bihi nunay tawkidi izhaban izhabanna izhaban izhabanna saboda haka in ya sadu nuna taukiri as-saqila ko al-khafifa yubna ala sukun to nan kaɗai ake gina shi akan sukuni duk halin da ba wannan ba to ba mabniyun bane ala sukun ka fahimta hmm? sannan yubna ala al-fathi idza tasala bihi nuni nunun nuswa iza tasala bi nunun niswa in nunun niswa ta sadu da fi'lu amrin yubna alal fatih izhabna izhabna a izhabanna wancan nunu taukidi ne izhabanna hmm izhabanna nunun niswa kenan yubna alal fatih an fahimci wannan sannan yubuna ala hali no mun ka ambata hmm? uku dai ko mun faɗi yubna ala eh yawwa sannan muka ce yubna ala sukuni aidan idan tasala bihi nunu tawkid sannan yubna alal alal fathi idan tasala bihi nunun niswati to sai na hudu yubna ala hazfi harfil illa ana gina shi akan harfil illa kamar rama sai ka ce mi fi'lu amrin sai ka ce mi irmi ba irmi ba irmi sai ka shafi harafin yad'u sai ka ce mi ud'u kai baka bisa hanya sai ka ce ud'u alqa sai ka ce mi eh alƙa yal'e yalƙa sai ka ce mi alƙi eh alƙi yayi eh alƙa as-sayyaru shabakatahu sai a ce mi fi'lu amrin to wannan shine hali nawa kenan sannan yubna ala hasfin nuni idza ittasala bihi wawul jamaa aw ittasala bihi alifu tasniya aw ittasala bihi ya'ul mukhatabati al muannasa saboda haka ihzaru sai ka ce fi'lu amrin mabniyun ala hasfin nuni ala akhirih لأنه من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل هكذا اذهبا دون أصله اهذرون هذا هو الأصل اذهبا سيكتش فعل أمر مبني على حذف النون على آخره وألف التثنية ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وأصله اذهبان اذهبي eh sai ka ce mi fi'ilu amrin eh fi'ilu amrin fi'ilu amrin mabniyun ala hazfin nuna ala akhirih وياء المخاطبة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل أصله اذهبين hali nawa kenan to su ne a hawalu bina'i fi'ili amri an taba faɗan su ha amma haka ko guda ba a kawo da wanda an haka kawo rabi an ka kawo iza kana mujarradan hmm? ba a kawo izar ta salabihi nunu a nunu tauki da ba to yanzu na yana wani hali yubna ala hasfi hasfin nuni masha Allah to ahala sai ka ce mi maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi alfatatu zahiratu ala akhirihi li'annahu mufradun wa huwa eh mudafun ko aqama sai ka ce mi mudafun ilayhi majrurun wa alamatu jarrihi alkasratu zahiratu ala akhirihi لأنه مفرد وهو صحيح الآخر كو الطمع مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر والسكينة لضرورة الوزن توانا شيني مثال في ظاهر تشي مفعول به يا كسكشي بيو أكوي مفعول به ظاهر gashi ga hili kana gani wa mudmarin akwai kuma dhamiri akwai dhamiri kadin hasar to haka ya takaitu shi maf'ulun bihi akwai maf'ulun bihi zahirun akwai maf'ulun bihi mudmarun a haka ya takaitu wa qadin madat tamthilu at tamthilu kawo misali mada ya gabata allazi zahar wanda ya bayyana wani misali ihzaru ahlal tama to kaga ba sai an sake kawo ma yanzu wanda ya rage muna maf'ulun bihi mudmarun to wa ghayruhu qismani aidan muttasil wa ghayruhu wani maf'ulun bihi zahirun qismani kashi biyu ne shine wane kenan mudmarun kashi biyu ne shi ma an sake kasa shi kashi biyu muttasil akwai damirun muttasil ko ka ja'ani wa ja'ana eh kama ka ce ja'ani amrun ko wa ja'ana zaidun masalan to kaga ja'a sai ka ce fi'ilun madin mabniyun ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa wa nunul wiqayati la mahalla laha min al-i'rabi an sha bayani kanta wa ya'ul mutakallim dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi kaga dhamirun me yasa an kira ta muttasil saboda la yajuzu libtida biha ko la yumkinu libtida biha bai yiwa ka fara magana da ya'ul mutakallim ko yana yiwa bai yiwa sai dai a hada ta da ƙarshen fi'ili bai yiwa ka ce yi ja'a yi ja'a haza la ya juzu ko ni ja'a sai dai ja'a ni wa ja'a na a gani ja'a shi ma sai ka ce fi'ilun madin mabniyun ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa na ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به منصوب to kaga ya kawo mana misalin eh maf'ulun bihi mudmarun kuma muttasilun yan saura guda wani munfasilun to sai ce wa munfasil hakan kuma akwai munfasil misaluhu misalin munfasilun shi kuma iyaya hayyaita ko iyana hayyaita ma'ana ni kawwa gaisuwa ko kuma mu kawwa gaisuwa shi kuma an kira shi munfasil saboda ya juzu an yubta bihi fi awwalil kalam shi ana fara zance da shi kaga ba a haɗe shi da fi'ili ƙarshe ba kamar can iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu kana iya rabe shi da fi'ili ka ce iyaka kuma a gane abin da kake nufi eh iyaya ni mai magana iyana mu masu magana hayyaita hmm? to sai ka ce mi wajen lerabi hmm? eh iyaya eh wasu na game jimla sai su yi lerabi gaba daya wasu kuma na tafsili su yi lerabin iya daban ya kuma daban sai su ce iya maf'ulun bihi muqaddam eh maf'ulun bihi muqaddam mabniyun ala sukuni ko sannan sai su ce wa huwa mudafun wa ya'u sai su ce ya'ul mutakallimi damirun barizun muttasilun mabniyun ala al-fathi wasu haka suke li'irabi mudafun ilaihi wasu kuma sun zo sai su ce iyaya sai su ce maf'ulun bihi muqaddam mabniyun ala al-fath masu son su takaita kenan amma akwai ashabu tafsil haka nan shi ma au iyana iya maf'ulun bihi mansubun muqaddam mabniyun ala sukuni wa huwa mudafun na sai su ce damirul mutakallimina ko damirul mutakallimi almu'azzimi nafsahu in kana jin ka isa sai ka ce inna mu in ka isa kenan kamar yadda Allah ya ce inna a gani na hannu nazzalna zikira to kai ma in ka isa kana iya cewa inna in gobe kai zama ka ce ada ko inni eh eh to haka suke yi sai su ce wa huwa mudafin ilaihi wasu kuma sun so sai su game sai su ce in iyana sai su ce maf'ulun bihi muqaddam mabniyun ala sukuni to haka hayyaita hayyai fi'lun madin mabniyun ala sukuni لاتصاله بضمير الفاعل وضمير الفاعل بارز متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل أكرم بالذي حيانا تشيرين يساكي ميميتاوا فعل أمر أكرم بالذي حيانا كجرم موان دي غيشيم وكس كقوتنتا بزيني da wa'annan guda biyun wanne kenan iyaya da iyana to ka kwatanta kulla mudumarin duk wani maf'ulun bihi mudumari eh amma fusil wanda an rabe shi da fi'ili ana iya rabe shi da fi'ili gina ko waɗanda bai kawo ba don goma sha biyu na sai kawo biyu saura goma wa billazaini haka nan wa kiska kwatanta billazaini da wa'yancan wanne kenan ja'ani ni da kuma mi ja'ana na to su ma ka kwatanta su da qablu kulla muttasil qablu wa'anda sun ka gabata kulla muttasil duk wani damiri shi kuma wanda bai yiwa a fara magana da shi sai dai a haɗe shi da ƙarshen fi'il to fa kullu qismin kowane kisimi minhuma kowane rabo kowane kaso daga cikin maf'ulun bihi mudmarun muttasilun kuma da munfasilun ƙadin hasar ya taƙaitu ko ya taƙaitu fi ga can ƙarshe fitnai ashara a cikin kaso goma sha biyu ma ja amin anwa'ihi daga abin da ya zo na nau'i nau'i na shi kenan damirun ay maf'ulun bihi muttasil sha biyu ne maf'ulun bihi mudmarun munfasil shi ma sha biyu ne ina fatar an gane kowane sha biyu ne in ka tara su sai su baka nawa 24 to gaba ɗayan larabci mafa'ulun bihi mudumari iyaka adadinsa kenan da ka haddace su shi kenan saboda haka shi na farko damirun bihi eh, abin nan maf'ulun bihi mudumarun muttasilun mutakallim shi adda biyu al-mukhatab wanda ake magana da shi ko waɗanda ake magana da su su adda biyar al-ghaib wanda baya nan ko waɗan al-ghaibuna ko waɗanda ba sa nan su kuma su adda biyar kaga in ka hada sun baka nawa sun baka sha biyu kenan to sai ya kawo maka kawai biyu kaga ja'ani mutakallim kenan ja'ana mutakallim yanzu ya rage mana goma biyar wayanda ake magana da su abokan magana biyar wayanda ba sa nan to fara da abokan magana su da akusa me na farko eh kamar ja'aka ka a ga daya ja aki ki a ga nawa kenan biyu sai mi ja ako ma eh sai mi ja akum sai mi ja akunna su ne biyar wannan dukkan su al-mukhatabu ne to saura al-ghaibun akwai ja'ahu ja'aha ja'ahuma ja'ahum ja'ahunna sha biyu sun cika kenan ko eh to saurawa ne munfasil tunda ayi muttasil shi kuma ya kawo mana iyaya iyana lil mutakallim su kuma mai magana to shi ma akwai biyar na almukhatabun akwai biyar na alghaibun biyar na abokan magana biyar kuma na waɗanda ba sa nan yanzu goma ya rage shi ma to a hara da abokan magana sora na farko eh a wanda an hagama da shi kana koma baya iyaka iyaki iyakuma iyakum iyakunna biyar kenan to sura na alga'iba alga'ibuna guda biyar su ma wayanda ba sa nan eh iyahu iyaha iyahuma iyahum iyahunna duk an kawo su a baya ko ba kawo su ba to su ne ashirin da hudu su ne mala yake magana a nan kuma nan fasalin ya ƙare yanzu shimfiɗa ya maka zai dinga ɗaukar ɗaya bayan ɗai kaga ya fara ma da almaf'ulu bihi yanzu sai darasi na gaba zai ma bayani akan almaf'ulul mutlaq shine wanda ake kira masdari nan za mu takaita insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh